لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na asabar 29 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 1400 da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ashirin da uku ga watan takwas dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta uku a cikin suratul araf a yau za mu ci gaba a kan sura ta 94 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون
الله مدوكاكين سركي يتي وما أرسلنا من قبلك من نبي
قرية
إلا أخذنا
وما أرسلنا في قرية وما أرسلنا في قرية من نبي ألا يتي بمس أيكو وني النبي با أتكيهم ونقري إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء سيمن كام ينقرن da alba'sa'i tsanani na rayuwa talauci wa barra'i da cututtuka la'allahum yadarra'un dan su kaskantar da kai ga Allah su ka dawo akan abin da Allah ya umarci su da shi wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin ba mu aiko ba min nabiyin na daga wani annabi fi ƙaryatin a cikin wata alƙarya wannan akwai abin da aka shafe kenan ba mu aiko wani annabi ba a wani gari fakaddabuhu ahluha ya zama da mutanen wannan alƙarya sun ƙaryata wannan annabin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i sai mun kama wannan yan garin da talauci su rasa abin da za su ci wad dharra'i da cututtuka la'allahum yadarra'un ko za su dawo ga Allah madaukakin sarki wannan aya ta nuna dukkan abin da yake samun bayi na jarabawa talauci ne rishin lafiya ne ana maka ishara ne kasancewa akwai abin da Allah yake so da kai na daban shi ne ka tsaya akan addinin shi wannan aya ta ce wa ma'arsal na ba ma'aiko ba fi ƙaryatin mun yi bayani a baya alƙarya ba wai ƙauye ne kawai ba birni ana ce mashi alƙarya mun yi bayani baya cewa alƙarya ana ce mata alƙarya saboda tana tattaro jama'a a cikinta tattara abu shine ƙara ya kare كما قال هجان اللون لم تقرأ جنينا kinan ba mu aiko wani annabi ba a wani gari sai Allah ya ce wa ma arsalna min nabiyyin ba mu aiko wani annabi ba tun daga nan sai ka gane raunin ta'arifi ko kuma bambanci da ake badawa tsakanin ar-rasul manzo wannabi da kuma annabi so da yawa tambaya ke zuwa shin annabi shi ne ar-rasul ma'aiki ko ko ma'aika daban annabawa daban ko kuma akwai umumun wa khususun dukkan ar-rasul nabi wa laysa kullu nabiyyin rasul ya zamo akwai umum wa khusus mutlaq duk annabi duk manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne ba manzo to menene bambanci tsakaninsu mafi shaharar maganganu shine a ce annabi wanda aka yi ma wahayi sannan ba a umarce shi ya isar da wannan wahayin ba ar-rasulu manzo shine wanda aka yi mashi wahyi aka umarce shi ya isar da wannan wahayin ga al'umma wannan shine mafi shaharar bambanci da ake kawowa tsakanin wannan da wancan to amma wannan ya nuna raunin shi wannan bambancin saboda Allah ya ce dukkan su ana masu wahayi dan kowane annabi inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di min yi maka wahyi kamar yadda muka yi wahyi ga annabawa kinan annabawa ana yi masu wahyi amma wajen ka je ka isar sai su ce annabi ba a ce ya isar ba manzo ma'aiki rasul shine aka ce ya je ya isar kaga wannan aya ta nuna shi kanshi annabi an aiko shi in kau aka aiko shi zuwa gawa kenan an umarce shi ya je isar da sako wasu suka ce a'a abin da ke bambanci shine annabi wanda ake aiko shi mai bi ga wata shari'a amma ba a ba shi shari'a ta daban ba ar-rasulu wanda yake manzo shine wanda aka ba shi shari'a ta daban yana kiran mutane zuwa ga addini zuwa ɗabi'u masu kyau don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce inna anzalna taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون كنان الله يتي مو مكسبكت التوراة فيها هدى ونور akwai shiriya akwai haske a cikin attaura wanda aka ba annabi Musa yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu annabawa wanda suka musulunta suna hukunci da at-taura kenan sai suka ce annabi wanda aka aiko amma da shari'a wani annabi wanda ya gabace shi ba a bashi shari'a ta daban ba ba a bashi littafi na daban ba to wannan shine mafi kusancin maganganu wanda ke bambanta tsakanin ar-rasulu wan nabiyyu saboda in kace ba a aiko shi ba shi annabi kenan akwai hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ke nuna an gitto mana al'ummomi yace zan ga annabi yana dauke da wasu jama'a wanda za su iya kai tara goma wani annabin kuma yana tare da mutum guda mutum biyu annabi ya ce waɗannan mutanen ta ina suka bi shi in ba a aiko shi zuwa gare su ba wasu suka ce ar-rasulu shine wanda aka aika ya kira kafirai annabi shine wanda aka aiko ya kira waɗanda suke musulmi ne ya koya masu ɗabi'u na gari wancan da ya ra'ayi shine mafi rinjaye wama arsalna fi qaryatin bama aiko ba a cikin wani gari min nabiyyin nan daga wani annabi kenan nan akwai abin da aka shafe saboda ai ba dukkan gari ne in an turo mashi annabi ba ake hallakar da shi sai waɗanda suka butulce da mutanen annabi yunus a yi lokacin da suka yi imani allah maɗaukakin sarki bai masu abin da yake masauran al'ummomi ba allah ya ce illa kauma yunus lamma amanu كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين kina mutanen annabi Yunus lokacin da suka ga azaba suka koma ma Allah sai Allah ya yaye wannan azabai kinan wannan ya nuna sai in sun ƙaryata manzan ne Allah ke jaraba su da waɗannan ababe kinan akwai abin da aka shafe a cikin tsari na ayan وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبه kenan yan wannan garin suka karyata wannan annabi to in haka ya faru illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i sai mun kama yan garin da tsanance tsanance na rayuwa talauci rishi والضراء دلش اللافيوي لعلهم يضرعون دنس قسقن تدكيغ الله البأساء شيني تلوتي تلوتي ريشي نأبن هنو والضراء شيني ريش اللافيوي دزاس سامو متاني don haka wa at'imul ba'isal faqir kenan wanda yake talaka don haka alba'sa shine talauci ad-darra shine rishin lafiyoyi zaka yi mamakin al-imam ibn kathir lokacin da ya juya abin ya maida alba'sa cuce-cuce ciyuyuka wanda ke samun mutane wadarra'i ya maida shi shi ne talaucin abin mamaki kuma a cikin suratul bakara sai aka kawo shi yanda jumhur suke zuwa da shi cewa alba'sa shi ne talauce-talauce wadarra shi ne cututtuka wanda ke samun mutane kinan dukkan allah ya ce ba wata alƙarya wadda za mu turo annabi a cikinta sai in suka gujire ma wannan annabin suka ƙaryata shi sai Allah ya turo masu talauci don ya maido suka hanya in ba a turo talauci ba sai a turo masu rishin lafiyoyi la'allahum ya barra'un aslin shi ya tabarra'una ne sai aka yi idgham na wannan ta a cikin bad ya tadarra'un ko kuma aka yi kalbu din ta din bad sai aka yi idgham bad fi dad sai ya zamo ya tadarra'un asalin shi ya tadarra'un ne dan su kaskantar da kai ga Allah wannan ke nuna maka dukkan abin da zaka gani na jarabawa Allah maɗaukakin sarki yana son ya seta ka ne kan hanya in ka karkace in Allah yana son ka kana cikin yalwa sai Allah ya rage wannan yalwai ko ya karɓa abin da ya baka in kana da hankali sai ka koma ma Allah ka koma biyayya ga Allah ka dakatar da ababe wanda kake yi wanda ba masu kyau ba in kuma Allah ya yi nihin hallaka gare ka to za ka rinka saba mashi ne ya rinka ƙaro maka dukiyan kana saba mashi yana ƙara maka saboda in ka je lahira baka da wani rabo na daban kenan Allah yana son ya ga kaskantar da kai naka Allah yana son ya sa ka ga hanya shine ake jarabtar ka da talauci ko a jarabce ka da rashin lafiya la'allahum yadarra'un dan su kaskantar da kai ku komo ga Allah
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء والص...
haka والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون
Allah maɗaukakin sarki ya ce ba wata alƙarya wadda za mu aiko ma annabi sannan su bujire ma wannan annabin to sai mun rinka jarabtarsu ko dai da talauci ko kuma da rishin lafiyoyi sun baddalna makana sayyi'atil hasana sai mu sauya wannan jarabawa wadda muka yi in talauci ne sai mu kawo masu wadata in rishin lafiya ne sai mu ba su lafiya mu musanya sun mabaddalna makana sayyi'atil hasana sai mu musanya wurin wannan mummunan abu wanda muka jarabce su da shi talauci ne ko rishin lafiya sai mu maye wurin shi da abu wanda yake mai kyau ko dai kuɗi dukiya ko kuma lafiya hatta afau har lokacin da su waɗannan mutanen suka yawaita suka samu yawa na kuɗi suka samu yawa na ‘ya'ya shine afau ɗin suka yawaita وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء maimakon su ɗauki izna su san cewa Allah jaraba wannan da ya masu a baya ya zo kuma ya sauya masu hali yana son ya sa su kan hanya ne amma ba su fahimci haka ba sai suka ɗauka ai daman duniya haka take tudhikuka al-yawma wa tubkika gadan tasurru tauran wa tusi'u sarmada ai haka duniya take wata rana kai dariya wata rana kai kuka ta faranta maka rai wani lokaci ta saka cikin bakin ciki wani lokaci ba su dauki cewa Allah yana jaraba su bane sai suka ce kad massa aba'ana dharra'u was-sarra ai da ma haka duniya take uwayenmu ma haka suka zauna wata rana su shiga cikin talauci wata rana su samu yalwa arziki wata rana su yi rishin lafiya wata rana su ji sauki Allah ya ce tun da ya zama ba su ganewa ba su gane jarabawa da muke masu don su san Allah ne su komo gare shi Allah ya ce fa'akharnahum baghtatan wa hum la yash'urun sai muka kama su amame kai tsaye ba tare da sun ankara ba ba tare da sun yi shu'uri da cewa azaba tana zuwa ba Allah yake sun mabaddalna makana sayyi'atil hasana hatta afaw lokacin da suka yawaita afa ya afu yana daga cikin abdad akwai kalima a larabci wadda za ta ba da abu da kishiyar shi afa anhu ay ya shafe laifin shi ya gusar da laifin shi fa'afu anna Allah ka shafe mu laifukan ka ga rasar da abu ne yana nuna rasa abu gusar da abu wannan shine yake cewa fatudiha falmiqrata lam ya'fu rasmuha bima nasajatha min janubin wa shamali wasu wurare da yake cewa gagarin nan tare da dadewar lokaci lam ya'fu rasmuha fatudiha falmiqratu lam ya'fu lam ya'fu rasmuha zanen garin bai riga ya dishe ba ya afu ya ce bima nasajata min janubin wa shamali saboda iska da ke tahowa nan da nan kinan nan afu shi ne kusa da abu to kuma akwai afu bi ma'ana ƙaruwar abu Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa yas'alunaka madha yunfiqun suna tambayar ka in sun tashi ciyar da dukiyarsu me za su ciyar da shi sai Allah ya ce qulil afu ka faɗa masu abinda ya ƙara akan bukatarsu da bukatan iyalansu shi ne za su ɗauka su bada kenan ba za ka ɗauki abinda iyalanka suna bukata da shi ba ka je ka bada kenan nan afu ma zada anil haja qulil afu kenan wanda yake ya ƙara akan bukatuwa kenan hatta afau lokacin da suka ƙaru wajen dukiyoyinsu da ‘ya'yansu wa kanu kad massa aba'ana darra'u wasarra sai suka ce dama ai uwayenmu ma haka ya same su ad-darra'u cututtuka wasarra ai sun samu uwayenmu dama kenan haka rayuwa take ba su fahimci jarabawa ce daga Allah ba Allah ya ce fa akhadnahum baghta sai muka kama su kai tsaye ba tare da sun tantance ba wa hum la yashurun baghtatan wannan yu'rabu halan ana nufin mame abu ya mame ka ba tare da ka ankara ba wa hum la yashurun ba tare da sun ji a jikinsu cewa azaba tana zuwa ba wannan duka yana nuna ababe wanda ɗan adam suke gitta mashi na yalwa ko na tsanani rashin lafiya ko sauƙi duka su jarabawa ne ga Allah maɗaukakin sarki ba abin da ke kan mutum sai ya koma ma Allah don ya samu sa'ida a rayuwar shi
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
waccan aya ta ce fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun kai tsaye ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga mutuwa ta kai tsaye annabi sallallahu alaihi wa sallama yace akhbatu asafin kamu ne na fushin Allah tak mutum kawai sai a wayi gari yanzu yana tare da ku kawai a ce ya mutu to in ya zama lalatacce ne fushin Allah ne ya kama shi in ya zama kuma mumini ne zai zama hutu ne gare shi ya zama na ya huta daga bakin ciki na rayuwa don rayuwar nan ya ba ta zo maka yadda kake so yau ka ji daɗi gobe wahala yau farin ciki gobe bakin ciki haka take in Allah ya sa kai mutunan Allah ne ka mutu ka shiga aljanna shi ke nan ka rabu da wahala ta duniya aljanna kuma ba komai sai daɗi sai morewa a cikinta walau an na ahlal kura amanu wattaqau Allah ya ce da waɗanda ke zaune a cikin garuruwa sun yi imani da Allah maɗaukakin sarki suka yi imani da annabawan Allah suka yi imani da mala'iku na Allah da littattafai wanda Allah ya sabkar da su suka yi imani da cewa akwai rana wadda Allah zai saka ma kowa da abin da ya aikata shi da imani wattaqaw kuma suka kiyaye abin da Allah ke so su aikata abin da Allah bai so su bari la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh Allah ya ce da mun buɗe masu albarkoki na sama da kuma na ƙasa walakin kazzabu sai dai ba su yi imani kamar yadda Allah yake son su yi ba fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah ya ce sai muka kama su sanadiyya abinda suka kasance suna aikatawa na laifuka walau anna ahlal qura amanu wattaqaw da a ce waɗanda ke zaune a garuruwa su ne ahlul qura mazanna garuruwa amanu wattaqaw wannan yana daga cikin al'ijaz na alqur'ani mai girma ya haɗe dukkan aqida da shari'a anan amanu duk abin da ya shafi imani nan aqida ta shigo cikin amanu da abin da ya shafi da imani da Allah da annabi da mala'iku da dukkan abin da za su yi imani da shi da tawakkali da yarda da duk abin da ka sani yana da alaka da aqida to amanu da Allah ya faɗa ya shiga cikin imani duk abin da ya shafi aqida wattaqaw suka tsoraci Allah mun dade muna bayanin attaqwa aslin shi waqa ya kare kanshi daga abin da zai zo mashi ittaqa aslin shi ittaqa ne alwiqaya abinda za ka sawa tsakaninka da wani abu garkuwa sunanta wiqaya garkuwa wadda za ka kare bugu ko wani makami in an bugo ka da shi sunan shi wiqaya to da yace wattaqaw suka kiyaye Allah ai suka sa shamaki tsakaninsu da fushin Allah ba su aikata abin da Allah bai so kuma ba su ƙin abin da Allah ya nemi su yi wannan ita ce shari'a dama asalin shari'a i bari kamar yadda muka ji a baya to wattakau attaqwa wannan ta haɗe dukkan wani abu wanda aka yi umarni da shi aka ce ishi ta haɗe dukkan wani abu wanda aka ce bar shi dukkan shi sa shamaki ne tsakaninka da hushin Allah kenan amanu wattaqaw biyun nan sun haɗe aqida da shari'a gaba ɗaya da za su yi haka Allah ya ce lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da kaumun buɗe masu albarkoki na sama ruwan sama su sabka irin yadda ake bukata ƙasa kuma ta fiddo abin da ya kamata ta fiddo da mun bude masu albarku na sama da ƙasa sai ce lafatahna alaihim bai ce lafatahna lahum ba wannan ke nuna huruful jar yanubu ba'daha an ba'din saboda a ka'ida da aka sani in aka ce ala kaza yana nuna bala'i ne in aka ce li kaza yana nuna alkhairi fataha alaihi ya buɗe mashi babi ƙofa ta mugun abu sai a ce alaihi fataha lahu ya buɗe gare shi ƙofa ta alkhairi kenan to amma wani lokaci ana aje harafi wurin wani shi maimakon a ce lafatahna lahum barakatin sai aka ce lafatahna alaihim barakatin alaihim Allah maɗaukakin sarki zai buɗe albarku na sama da kuma albarku na ƙasa ruwa da yawa a amfana ƙasa ta fitar da ake abin da ake buƙatar ta fitar da shi wannan ya nuna dukkan sa'ada mutum ya zamo cikin alkhairi na Allah inda yana da rabo a lahira shine ya zamo ya bi Allah ya kiyaye abin da Allah ke so wannan ke nuna bala'i da mutane wasu ke shiga ciki kauce ma hanya Allah ne nan Allah ya ce da a ce ‘yan garuruwa za su yi imani da Allah da duk abin da ya kamata ya zama wajibi su yi imani da shi da za su kiyaye i bari wanda shari'a ta zo da shi to da kawo Allah zai buɗe masu albarku na ƙasa da na sama kenan tsoron Allah kiyaye dokokin Allah ɗaya ne daga cikin ababen da ke sa albarka ta samu mutane arziki ya samu mutane lafiya ta samu mutane kwanciya hankali ta samu mutane sabanin haka kuma kutsawa cikin saban Allah da barin hanyar Allah kuma ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ke sa mutane su shiga cikin mawuyacin hali Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk musibar da kaga ta same ku yana daga cikin ababen da hannuwanku suka nemo maku ai Allah ma yana da haƙuri yana yawan rangwame yana ƙin yin abin da ya kamata ya zartar da shi na azaba ga mutanen da suka saba mashi saboda haƙuri na Allah don haka in arziki kake nema kama Allah riƙi Allah salloli kan lokaci nisanta abin da Allah bai so kama abin da Allah ke so insha Allahu Allah zai buɗe maka hanya ta arziki ta inda ba ka tsammani duk mai tunanin ina ne yaya zan yi in samu arziki yaya zan yi in yi kuɗi yanzu imani ma bai damu mutane ba kamar yadda kuɗi suka damu mutane to in kana son kuɗi bi Allah Allah ce waye wa man yattaqillaha ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه
Allah madaukakin sarki yace wa man yattaqillaha duk wanda ya kiyaye Allah ya aikata abinda Allah ke so yayi yayi ya bar abinda Allah bai so ya ja'al lahu makhrajan Allah zai sa mashi mafita duniya ta koro shi da musibinta ya yi da kawai mafita dika haka zage nan ya rufe can ya rufe can an kange nan an daɗe ya rasa inda zai sa kanshi to in ya tsoraci Allah Allah zai zo mashi da mafita wannan ya zamo labari ne wanda ya riga ya wuce hali mummuna wanda ya samu kanshi a ciki zai zamo abin labari ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج haka mawaƙin larabawa yake sai da ta yi kunci ta matse ba mafita sai sauƙi da al- daga Allah ya zo sai dukkan damuwa da bakin ciki da talauci da hali mummuna wanda na fada ciki sai ya koma ya yayi alhali baya ina tsammanin bayan da za a yi a fita daga cikin wannan hali to in ka samu kanka cikin mawuyacin hali talauci ne rishin lafiya ne aiki ka rasa wani abu yake dukkan damuwa da ka sani a rayuwa yi kokari ka riƙe Allah Allah maɗaukakin sarki zai baka mafita daga cikin halin da ka samu kanka cikin shi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu Allah zai arzata shi min haythu la yahtasib ta inda bai tsammani walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu sai dai ba su yi abin da ya kamata su yi ba sai suka karyata manzanni da aka aiko musu fa akhadnahum sai muka kama su bima kanu yaksibun da abin da suka kasance suna aikatawa ai sanadiyan abin da suke aikatawa muka azabtar da su
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Afa amina ahalul ƙura, ma'abuta garuruwa sun amintu, an ya tiyahun ba suna bayatan wahum na'imu, azabanmu ta zo masu bayatan lokacin da suke bacci wahum na'imu. Awa amina ahalul ƙura, yanzu ma'abuta garuruwa sun amintu, an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun bala'inmu ya sabka gare su da hantsi suna wasanni suna yin ababe wanda suke ba su da amfani sun amuntu da haka ina ba su amuntu ba afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna ay azabanmu shine ba'suna walam yakru yarfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana in azaba ta riga ta sabko Allah ya ce yin imanin su ba zai zamo zai amfane su ba shine ba'as din afa amina ahlul qura an yatiyahu an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun na'imun yazo masu da daddare duk abin da zai faru da daddare bai tuta ake ce mashi والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما wanda za su kwana dare ai azaba ta zo musu da daddare lokacin da suke bacci sun amintu da haka awa amina ibnu amir ya karanta da au amina bari wannan magana shin sun amince an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun azabanmu ta zo masu lokacin da suke cikin hantsi rana ta ɗago wahum yal'abun lokacin da suke wasanni sun shagaltu da ababe waɗanda suke basu da amfani a wannan ƙira'a kaji da Allah ya ce afa amina ahlul qura sun shin amuntu atafi akan wannan kuma awa amina koko sun amince kenan wannan atafi ne da wancan afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun awa amina a wa amina yanzu su su ci gaba sai zamo ma'tuf ne akan jumla wadda ake take an shafe ta a yanzu za su zanna akan halin da suke ciki na saban Allah shin amina ahlul qura yan alqaryu sun amuntu azaban mu ta zo masu lokacin hantsi lokacin da suke wasanni kenan akwai awa ka afalam yasiru awalam yasiru ne bayan hamza ta istifham akwai wata jumla wadda aka shafe wannan wawu atafi ne akan wannan jumla wadda aka shafe don haka ya zo maftuh aw wannan hamza ce ta istifham tambaya ake wa amina shin sun amince za su zauna suna saban Allah sun amince ne na azaba Allah ta zo masu da safi suna tsakan wasanni wannan kira'a kenan in aka ce au amina to nan sai an yi bayani ko kuma sun amince au wani lokaci tana da ma'ana da ko wani lokaci tana da ma'ana na al'idrab a ɓangaren larabci in aka ce al'idrab ana nufin asukutu anil kalamil awwal wa isbatu thani a yi shiru ga magana ta farko a tabbatar da magana ta gaba ba a kori ba amma an kyale ta an kawo wata magana ta daban wannan duka aiki ne na au wata rana ta bada ko wannan ko wannan wata rana ta bada wannan to bar ai shiru gare shi ba a kore shi ba sabanin wannan ko wannan ba za ka hada duka ba a'a wannan sai a yi shiru kuma sai a ce wannan shi ne ake ce ma al-idrab dukkan aiki ne na au a bangaren larabci tana da ayyuka daban-daban wanda ibn malik ya zana su ya ce khayyir abih qasim bi au wa abhimi washkuk wa idrabun biha aidan numi wa rubbama aqabati alwa wa idha lam yulfiz an-nutqi li lafdhin manfaza li labasin manfaza yace tana da wannan ma'anoni ko dai ya baka zabi zabi khayyir a baka zaɓi in ka ɗauki wannan tobar wannan abih ko ya baka halacci kana iya gamawa bambanci tsakanin zaɓi da an halitta maka in aka ce jalis zaidan au amran zauna wurin zaidu ko amru in takhiri ne to guda kaɗai za ka zauna wajen shi in ibaha ne za ka iya zaunawa wajen wannan ka zauna wajen wannan qasim raba da wa'au kassin bi'au tana daga cikin abin da take amfanar da shi shine at-taqsim kace kalima imma fi'lun aw harfun aw ismun ismun aw fi'lun aw harf kaga ka kasa kalimomi su uku kenan qassim khayyir abih qassim bi'aw wa abhimi wani lokaci kana koya abu ma dakhala zaidun aw amr zaidu ko amr sun shigo ba ka san ka faɗi ko wane ne dan ka boye wane ne ya shigo washkuk wata rana shakka kake ba ka san wane ne ba ka tar da mutum lullube zaidu da amru tsawon su kusan iri ɗaya ne ba ka san wane ne ba za ka ce haza zaidun aw amr shakka kake kai ma ba ka san ko wane ne ba washkuk shine ce wa idrabun biha aidan numi wannan shine abin da muke magana kan shi shine al idrab din an yi shiru ga magana ta farko an tabbatar da ta karshen kai akwai lokacin da auza ta zowa da ma'ana ta waw wa rubbama aqabati al wawa idza lam yulfiz an nuqti li labasin manfada tana da ma'ana mata waw dan Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun kaka ce alqur'ani akwai shakka ciki Allah ya ce wai mun aiko shi annabi Yunus ila mi'ati alfin ga mutane wanda suke dubu ɗari aw yazidun ko su ƙara kinan aw ana nufin ko kinan ba a ma san dubu ɗarin bane ko sun ƙara a ba haka ake nufi ba nan wawu tana nufin waya zidon sun ma ƙara a kan dubu ɗari ɗin kenan a nan in aka ce au amina nan ana nufin ko dai ya zamo shin sun amince ne in ba su amince da azaba ta zo masu da daddare ba shin sun amince azaba ta zo masu da rana lokacin da suka shagaltu da abin da bai kamata su shagaltu da shi ba in mun ɗauke ta a kan zaɓi kenan ko da su zaɓi azaba ta zo da daddare ko su zaɓi ta zo masu da safe lokacin da suke cikin wasanninsu in muka ɗauki au tana ba da ma'anar zaɓi ko kuma ya zama na Allah da ya faɗi cewa azaban nan tana iya zo masu da daddare kuma sai ya bar ma wannan magana kai ba wai da daddare kaɗai ba azaba tana iya zo masu lokacin da suke zamanin hanci suna nan suna wasanni suna abin da bai kamata su yi ba an yi atiyahun ba suna duhan wahum yal'abun ya zo masu zamani na fitowar rana shine duhan wahum yal'abun lokacin da suke wasanni wannan ke nuna ya kamata mutum ya zamo a cikin tsoron Allah a kowane lokaci shagaltuwa da ababe wanda suke ba su da amfani na wasanni ba sha'ani ne na mutum wanda yake mumini wanda ya san Allah ba wanda ya san mutuwa za ta iya zuwa ta mai kai tsaye wai in wasannin ne fa to in ya zamo shagaltuwa da wani abu ne wanda yake yana fusata Allah fa yanzu zamani ne na shagaltuwa ba wai da wasanni ba shagaltuwa da ababe wanda suke za su raba mutum da Allah gaba ɗaya wannan waya da kake gani an sa ta a hannunka makami ne wanda yake da kaifi biyu ko dai ka amfana da shi wurin alkhairi yanzu duk wanda bai aiki da waya ko malami ne an rago shi duk wanda ba zai yi aiki da ordinatar ba ko malami ne an baro shi baya duk abin da kake so yanzu in ka neme shi cikin ɗan lokaci kaɗan za ka ya kawo ma bincike wanda yake zai amfane ka a cikin ɗan lokaci kaɗan ba tare da ka ɓata lokaci ba in karatu ne zai taimaka maka in neman kuɗin ne zai taimaka maka duk abin da ka san kana bukace da shi sauƙe shi ya zama kana da waɗannan ajihiza wanda za su kai ka ga abin da kake nema a cikin sauƙi wannan amfanin shi kenan mugun abin shi kenan kuma in kana son ka rasa duniyarka shi ma zai taimaka maka akan haka abin da ya kamata ka tashi ka yi na alkhairi sai ka zanna kana kallace-kallace na aikin banza har lokaci ya zo ya wuce ba tare da ka amfani kanka ba a yanayi na duniya ko yanayi na lahira shi ma wayoyin nan da ababe wanda suka zo na zamani su ma za su sa ka shiga cikin wannan ka rasa duniya sannan kuma za su bude maka hanyoyi na bala'i saban Allah kana kai kadanka kana zanne kan gadanka kana kwance kan gadanka kana zanne kan kujeranka to don haka wasa ba abu ne da wani in kana da lokaci ya maka yawa to ka ambaci Allah ka yi abin da zai yi da yaya don za ka zo da shafafi amma sai ka yi na da kan sai wanda guda wanda ka bari ya wuce ka ba tare da kayan wani aiki ba wanda zai ƙara ka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ina masu guruf akwai shi azabanmu ta zo masu lokacin hantsi wahum yal'abun lokacin da suke cikin wasanninsu suna wasanni sun shagaltu da ɓata lokaci azaba ta zo masu kai tsaye afa aminu makarallah wannan ina ga ina yiwuwa akan ita wannan sun amuntu azabanmu ta zo masu lokacin da suke cikin wasanni Allah ya ce afa aminu makrallah yanzu za su amince ma makirci na Allah ɗan ƙasa shi ake ce ma makirci afa aminu makrallah shin za su amince ma makirci na Allah fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun ba wanda zai amince ma ‘yan ƙasa ta Allah illal kawul khasirun sai dai mutane waɗanda suke asararru a fa'aminu makarallah shin za su amince ma makirci na Allah akwai ayoyi da yawa suna sifanta Allah da cewa yana yin makirci ga kafirai abinda ake ce ma makirci shine shirya wa mutum 'yan ƙasa wanda abinda kake shirya mashi baka fiddo shi a fili ba kafirai suna shirya ma addinin Allah da mabiya Allah annabi da wanda ke tare da shi makirci ya kasa ta su da munafukai to wani lokaci zaka ji Allah madaukakin sarki ya ce wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashkurun wa makaru wa makarallah sun shirya ya kasa shi ma sai Allah ya shirya masu to irin wannan a bangaren balaga ana ce mashi almushakala saboda makirci abinda ake ce makirci shine ya zamana mutum ya yarda da kai ya fito maka da wata fuska ta masoyi shi kuma makiyi ne yana nan yana shirya abinda zai hallaka ka wannan shi ake cin makirci amma in ya zamo ya shiryo ya ƙasa sai ka gano shi sai ka shirya mashi abin da zai bige ya ƙasa shi abin da in zura ka zai yi cikin hallaka shi ya fada ciki to mai da martani na wannan abu ba sunan shi makirci ba a haƙiƙa a'a mai da martani ne ba a ce mashi makirci to amma akwai wani abin da ake ce ma al-mushakala a lugha ta larabci a ɗauko abu kaman al-istihza munafikai da kafirai suna istihza'i ga muminai sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah ma yana masu izgili na Allah ba izgili bane saboda maida masu abin da suka yi ne wannan kuma yana nuna maka ba a ciro sunan Allah daga fi'ili daga cikin af'alullah wannan wani babi ne na aqida Allah shi ke fidda ma kanshi suna wani bai fidda ma Allah suna saboda abinda Allah ya tabbatar ma kanshi da cewa yana aikata shi an gane yanzu Allah ya ce innal munafiqina
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم munafikai suna nuna yaudara ga Allah wa huwa khadi'uhum Allah madaukakin sarki shi ma yana yaudarar su Allah yace yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum kidan Allah yana yanda suke neman su yaudare shi Allah yana masu haka nan ba ka sama Allah suna al-mukhadi' ka ce Allah mai yaudare ne ba a yin haka nan yanzu nan Allah ya ce da suka shirya makirci wa yamkuruna wa yamkurullah Allah shi ma sai shirya masu ƴan ƙasa to ba ka sama Allah suna almakiru suna yin izgili ga muminai Allahu yastahzi'u bihim ba ka ce ma Allah sunan shi mustahzi akwai af'alullahi daban akwai babi na sunayen Allah daban suke an gane to kenan wannan babi ne daga cikin al'asma was sifat ba a ambatan Allah sai abin da ya ambaci kanshi da shi don haka wasu sunaye da kake gani an tsaro su daga cikin sunayen Allah ba su daga cikin sunayen Allah lokacin da hadithi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna lillahi tis'an wa tis'ina isman Allah yana da sunaye 100 ba daya man ahsaha ko hafizaha a riwayat dakhala aljanna Allah yana da sunaye 100 ba daya dole kiyaye zai shiga aljanna nan iyakan magana annabi kenan akwai alwalid ibn muslim ɗaya ne daga cikin ruwatul hadithi sai ya gano wannan sunaye na Allah wanda kuke gani ana rubutawa ɗin nan almaliku alƙudusu assalamu almu'min almuhaimin sai da ya kawo guda ɗari ba ɗaya wannan ba magana annabi ba ce ba annabi ne ya zano su haka nan ba don haka za ka ji wasu sunaye malamai sun lissafe wasu sunaye sun kai kama ashirin da biyu wanda ba sunayen Allah ba wannan kuma ƙari na wannan hadithi da aka zo da shi wannan nau'i ana ce mai almudrad rawun hadithi ya ƙara wata magana sai ta haɗe da hadithi sai a yi tsammanin cikin hadithin yake shi na ake ce ma almudrad walmudrajatu fil hadithi ma atat من بعض الفاظ الرواة اتصلت كنا أبنى كتاب المدرج مغانا الراوي وذا أقارا وأتكن حديثي سي متانيسي أمانا مغانا النبي شما من قبيل الضعيف حديثي الضعيف وانده أن دنغنا شكا النبي كنا ذاك أنت المنتقم سبود الله ياتي والله عزيز عزيز ذو انتقام sai ce almuntaqim almuntaqim bai daga cikin sunayen Allah sai kaga adarru annafi dukkan su ba cikin sunayen Allah ba Allah ce wai wa in yansaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli bai sa maka shi suna mai cutarwa ba shi Allah amma cikin wannan asma'ullahi wanda kuke gani sai ku ji an ce adarro in kai ba kasancewa kasancewa mutum balarabe ne ba shine ke nuna abin da ya yi daidai ba ne sai ka ce aika ji muhammadu jibrilu yana cewa ya darro ya allah sai ka ce ai wannan balarabe ne to wannan ƙari'i ne daga cikin ƙurra ba a sa shi cikin sunfi na malamai yana da ƙoƙari na karance-karance amma dai ƙari'i ne daga cikin ƙurra yana yiwuwa lokacin da yi wannan tasiri bai tsaya akan wannan sunayen cewa ba su daga cikin sunayen Allah ba bai daga cikin sunayen Allah mai cutarwa abadan don haka sai an kula da wannan sunaye wajen 22 wanda ba su daga cikin sunayen Allah kuma ana jera su kuma mutane suna karanta su akan sunayen Allah ne ba a ciro ma Allah suna bilishtiqaq a sunaye na Allah juz'i ne na aqida kadaita Allah akwai bangaren kasancewa Allah shine ya cancanci a bauta mashi wannan shi ne ake ce ma al-tauhid al-ilahiyya ko al-tauhid al-uluhiyya wannan bangare ne akwai kasancewa Allah shine ke tafiyar da lamarin halittunci shi ya halitte ka yake kula da kai tun kana ciki haka fito yake baka kula wannan bangaren rububiyya kenan kula da bayin shi akwai na ukun shine al-asma was sifat abin da ya zama wajibi mutum ya sani daga ciki cewa ba a ciro ma Allah suna daga wata madda wadda aka dangana ga Allah dan an ce Allah ya yi abu kaza ba ka ce ma Allah ka sa mashi sunan wannan abin da ya aikata kenan nan Allah ya ce afa aminu makarallah shin sun amince ma makirci na Allah fala ya'manu makarallahi ba wanda ke amince ma makirci na Allah illa alqaumul khasirun sai dai mutanen da ba su ci riba ba alkhasara shine ka sawo abu ka faɗi ko ka sawo abu ka saida shi yadda ka sawo shi baka ci riba ba kenan to makirci na Allah shine ya maka yan ƙasa lokacin da kake ganin Allah ya wadata ka ya zama da ka kama saban Allah kana yin abin da kaga dama sai ka yi tsammanin kaga Allah kuma ya ta turo maka alkhairat nashi sai ma ka rinka mamaki wai yaya aka yi aka hallakar da mutanen da suka gabata dan sun aikata sako gani ina yi ta yin shi amma kuma Allah ya kyale ni annabi sallallahu alaihi wasallama yace in kaga Allah yana ba mutum yana ƙara mashi shi kuma wannan mutum yana yi ta shiga cikin saba mashi to ka san Allah yana mashi talala ne shi da ake ce ma alistidraj tsuntsu yana daure da abin daurewa mai tsawo in yayi nisa da ya ga yayi nesa daga gare ka sai ya nemi bari ya tashi ya cire bai san kana daure da shi ba Allah maɗaukakin sarki zai iya ta ingizo maka ya yi ta baka saboda ya ga ka kauce ma hanyar shi kuma bai nufin ya ji kanka a lahira sai ka ƙare canye abin da ka aikata na duk abin da Allah ya baka ka gama ƙarar da shi a nan duniya sannan ka je katar da Allah kuma yi abin da yake so da kai kenan in ka ga kana saba ma Allah kuma Allah ya ci gaba da baka to wannan istidraji ake mashi ce mashi Allah yana son sai ka kai mashi karo sannan ba ka da komi na alkhairi wanda za a dibawa a jikanka sai dai a babbaka ka a cikin wutar jahannam don haka ba wanda zai amince ma makirci na Allah sai dai wanda yake asararre wanda ba zai ci ribar rayuwar ta duniya ba don haka in ba kaga ka tsallaka cikin aljanna ba to da saura kuma kana ga takallubati na rayuwa ba dukkan kyautatawa bane in kaga ta same ka arziki ne matsayi ne kudi ne wai shine cewa Allah yana son ka kuma wannan ke nuna cewa alkhairai ne Allah ya turo maka a'a yana yiwa wannan abin da kake ganin kana da shi sanadiyya ne na halakarka anan ya kamata mu tsaya saboda ƙarewar lokaci sai sati mai zuwa in Allah ya rai sama na alhaƙi na sauji'un Allah hadinakun wa amanatikun wa kawati ma'abanikun ala khairin da da ke subhanan Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin